الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الكائن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والقائل في حق محبة النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين والكائن في حيث الخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عين الرحمة الربانية المعارف الأقوم من لا نور إلا نوره ولا مدد إلا مدده وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله القائل إنما أنا رحمة موداه وقال أيضا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وعلى آله وصحابته الفضلاء أما بعد فأهل بشار قد أتى بالمخصص محمد عبد الله سر الموحد لقد جاء قبل الكون في الغيب وحده بعز وتشريف والسر المخصص تستر في الألباس والكون كله مزاجر ألباس لهذا الممهد تطور في الأسوار إذ كان وحده تطور في الأسوار إذ كان وعده بعز وتشريف وسر مخصص فأهلا وسهلا مرحبا ثم مرحبا متى جاءنا المخصوص سري ومخلص وهنئ نفسي ثم يومي وشره كذا بلد كلمته خير أحمسي وفجرا وعبد الله ثم عقيلة أتت حومها بالروح أين تشخصي صلاة وتسليم الإله بقدره على المصطفى والآل والكل مخلص أهل بشار المولد شارع لا وصودة شهر النبي أحمد شهر ربيع الأول هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله alhamdulillah wajen ka tabbata ga Allah ubangijin talikai mai rahma mai jin kai wanda ya faɗa a cikin haƙƙin annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba mu aiko ka ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam face ka kasance rahama ga talikai lallai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam rahama ne ga dukkan ababen halitta mazala sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya tarar da halitta a cikin duhun jahilci da duhun halaka da kangi mai tsanani ya samar da su ya shigo da su zuwa ga hasken ilimi da hasken musulunci da sanin yancin kai wani mawaƙi wanda ake kira da hakimu shu'ara yana yaban larabawa an ce a zamanin sa babu wanda ya kai shi kawo hikima da wikimu da wa'azi a cikin maganganunsa amma da yake yaban larabawa yake cewa yana daga cikin abun mamaki ko abin da ya kamata su burge mutane da shi shi ne su duk lokacin da azzali ne ya yi zalunci dan ya gudu gurin su ba sa sallama shi wai ka ina abin da yake musu a da yake suke wuri mutane shi da wani zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan suka yi ƴaƴansu mata suna suna binne su ne da rayukansu wanda ya fi karfin wani ya cutar da shi a kwashe dukiya ana yin rayuwa ta tayanci amma da zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama rahmatan lil alamin ya fitar da su daga dukkan waɗannan kangi da magana tausassa da wa'azi kyakkyawa shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ta'ala sai ce wa innaka la'ala khuluqin azim hakika kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka kasance a kan ta'ada masu girma kyawawa duk mutumin da ya maka wani wani kyauta a rayuwa sau daya yana iya ribata rayu yana iya ribata soyayyarka ina kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya fitar da kai daga cikin kangi na halaka ina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna maka ka san wane ne kanka ka san ubangijinka ina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna maka cewa ya kamata kai tsarki kai tsafta ka ci halali ka fitar da zakka shi sa wajibi ne ya mallaki zuciyarmu ya mallaki jikunanmu bal ma ya mallaki ruhikanmu baki daya shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ka gaya musu da zai kasance iyayenku da 'ya'yanku da 'yan uwanku da matayenku da 'yan uwanku da wata kan ainihin kasuwancinku da kuke jin tsoro kada ya hallaka ku ɗauke su ku so su sama da Allah ku so wa'ina abubuwan sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ka gaya musu Allah tabaraka wa ta'ala ce ka gaya musu to su dakaci su dakace ni su jira azaba ta tana nan zuwa bari ma a cikin ayar Allah ya nuna duk wadan duk wanda ya fifi da ɗaya daga cikin wa'innan abubuwan sama da manzon sama da Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lalle wannan baya daga cikin wanda Allah ya shirya farma Allah tabaraka wa ta'ala ya mai shi alƙawarin azaba kuma Allah ya tabbatar da cewa wannan fasiki ne wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fadin Allah da amincin Allah tabbata a gare shi wanda shine ainihin rahmar Allah shine wanda yake faɗa cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko ni ne ni kyauta ne gare ku rahama Allah ce da ya ba ku kyauta kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko ni domin in cike manya manyan ta'ala manya manyan halayya sallallahu alaihi wa sallama Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu yana faɗa a cikin hakikin wannan wata mai girma yana cewa lale da watan da Allah ya kawo mana wani ke bantaccen bawansa wanda shine Muhammadu bawan Allah ko ɗan Abdullahi wanda shi ne sirri tsarkakakke wanda ya yawata a cikin fage na gaibu gabanin zuwa halitta shi kadai yana mai girmama Allah da ɗaukaka Allah tabaraka wa ta'ala ya koyi cikin dukkunan iyaye ya koyi cikin dukkunan iyayensa da kakanninsa bari dai kaunu baki ɗaya mazahari ne na wannan dukkuna. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama da irin wannan watan ya ce la yaushe wa rabbi Allah ta'ala ya ce da wannan watan lale marhaba da kuma wata marhaban duk lokacin da wannan ke antaccen bawan Allah ya zo ina ce kai na murna ina ce wannan ranar murna ina ce wannan wata da ya samu manzon Allah murna kaza baladun kalmatu khairu ahrusi kai bari ina taya garin makanta mafi alkhairin mai taka ƙasa ya taka wannan gari nashi ina taya kabilar quraish baki ɗaya murna da samun wannan rahama ina taya abdullahi murna ina taya wannan mai kai sun basira hankalin aminatu murna da samun wannan ɗa da ta zo mana da shi salatin allah da amincin allah su tabbata a gare shi tare da alayensa kai duk wanda ya kaɗaita allah tabaraka wa ta'ala da samun wannan babban bawan Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe shi ya kasance rahama ga talibai baki daya hakika wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗan uwa ya kasance rahama tun gabanin samuwarsa a cikin dukkuna hadisi ya zo wanda Imam al-Hakim ya rawaita ya inganta shi a cikin mustadrak nashi yana cewa lokacin da annabi adam waƙiya da ta afu gare shi ta afu gare shi aka saukar da shi aka saukar da sai da hawa yawan zu shekaru masu yawa yana mai duba ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan zai tashe shi Allah ina mai kamun kafa da bawan ka Muhammadu ka nemi su ina neman ka gane ni yace a ina ka san shi ce lokacin da ka busa min rai da na bude ido na na gani a matsayin imana hashi an ce la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم daga wajen na san cewa duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai hada sunan shi da nasa babban mutum ne shi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala malaman tafsiri da yawa sun kawo wannan hadisi na Imam Hakim karkashin faɗin Allah fa talaqa adamu min rabbihi kalimatin fatawa alayhi innahu tawwabur rahim hakika wannan rahma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bata bushe ba tana bibiya gare shi har lokacin da tun gabanin haihuwarsa sallallahu alaihi wasallama a kwanakin ɗaukar cikinsa wata kan Hassan da abubuwan da malaman sira suka kawo yana ƙara tabbatar mana cewa lallai duniya za a yi mata ta goma shi da rahmar Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda a karɓo malaman hadisi suka karɓo wajen ka'audin mulafash yana cewa yana daga cikin Hassan yana da cikin abubuwan mamaki da suka auku waɗanda aka ɗauki cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an ga kura da akuya sun haɗu guri guda kura ta zo akuya ta zo sun yi tsalle suna murna da samuwar cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna cewa an ɗauki cikin cikamakin annabawa wa rabbul ka'aba ina mai rantsuwa da ubangijin ɗakin ka'aba kura ta yi gaba akuya sai gaba wannan in ba samun wannan rahma ta Allah ba kai ina kake tunanin kura za ta haɗu da akuya kuma a wani lafiya yana da cikin ya hasa wanda ta faru bayan haihuwarsa sallallahu alaihi wa sallama mahaifinsa ya koma zuwa ga Allah a al'adar larabawa sun kasance suna ɗaukar 'ya'yansu su kai su zuwa ga ƙauye domin a shayar da 'ya'yan nan su tashi amfanin haka shi ne su iya gano yadda rayuwar kawai take da wahalun wannan rayuwar don haka da aka tsoro duka jama'a suka tsoro daga ƙabilu daban-daban domin samun ɗan da za su je su raina sai da a halimatu sa'adiyya wanda ta yi sarki masu Allah sallallahu alaihi wa sallama kowa ya riga su zuwa menene ya daino jaki da take kama ba a shi bane ba ba mai ƙarfi bane ba ba mai lafiya bane ba gabanin ta karaso wannan gari kowa ya je ya je gidajen masu hali ya kafi kaya don haka duk wanda ya shigo gidan gidan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a ce mai maraya ne ta ba zan ce maraya ba saboda babu wannan albashi za a yi yawa sai da haka lokacin da ta zo ta zo ta san cewa kowa ya samu aka ce to sai dai ya kuɗi ki koma ko kuma ga wani maraya ta ce a kai ba ko aka ɗauke ta aka kai ta wannan gida da aka ɗauke ta ta ce na rantsa da Allah lokacin da na ɗauke shi da ya buɗe idanuwansa na gaishe na wani rubushi rahama da jin kai irin na shi da na bashi mama na na hannun hagu sai shi kafa saboda ya san yana da ɗan uwa wanda halimatu sadiya ta haifa ni shi ya fi mushi maman hannun hagu shi ya taɓa na dama aka aka tsoro da shi da cin da aka rigaya a tsohuwa aka riga shi baki daya wai shi ne riga kowane zuwa ba nan bane sai ba su mamaki da rahamaniya ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tun daga lokacin da ya shiga wannan kabila a duk shekarun da ya duk lokacin da aka yi noma ba a taɓa samun albarkacin wawa wanda yake gani wannan kabila yawa sannan duk dabbobin da suke fita kiwo ba a samun dabbobin da suke cika su ƙoshi da abinci kamar dabbobin gidan alimatu sa'adiyya وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فما يقول هو أن الله صلى الله عليه وسلم سيدك كسن كرحمة كذلك هكذا يسعى har gabanin aiko shi ya tata an dawo da shi wajen mahaifiyarsa saboda rahama irin tata a yi shekarar mazalla su a suna yana shekara talatin da biyar sauran shekara biyar a aiko shi sabida haka kamar yadda imam imam al-bayhaqi ya kawo shi da nubuwa yace sai larabawa suka ga cewa ya kamata su sabanta ginin ka'aba da aka zo aka gama shawara kowa yana jin tsoron a ce shi zai fara rushewa wani biyu zuke yake shi a bashi zai fara rushewa shi ne ya fara rushe wannan aka zo aka sabanta wannan gidan an gama sabantawa kowace kabila da laraba sai da ta fara gudunmawa wajen to an zo za a ɗauki hannun asal a kuma da shi ne shi da kowa ya ce mu kabila mu ta sai rikici bai kafin ka ce mai an fitar da takuba ana so a yi juna ana cikin wannan abin sai ga abu ma ya ce da gudunar mahasumin yawo sai ce ba za ku yi ku yanke muku hukunci ba suka ce mun yadda ce mu tsaya a nan sa a guda duk wanda ya fara shigowa ko ya zama to shi ne wanda zai yi wannan hukunci kuma shi ne wanda zai ɗauki wannan duke ya saka shi a gidan da ya rike bakin sa muke nan kawai sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fitowa saka ce mun yadda da al'ani mun yadda da al'ani abin da yasa suke yin shi da al'ani shi ne saboda yarda da suka da shi sun ce ba su ganin sa ya faɗi ba daidai ba kuma duk wanda yake ya je ya fatauci a Qurayshawa ya je ya dawo kullun da ya samu shi yake ba wa ajiya shi sa lokacin da zai koma zuwa ga zuwa zuwa zuwa Madina yace kai Aliyu ka zauna ga ga kudin wani ga kudin wani ga kudin wani gobe duk ka raba musu kudaden su ka biyo sai da ake ce to ku bani zani aka ba shi zani ya dauki asul asul hannunsa ne albarka ya daura a tsakiya ya ce kowace kabila ta rinsa ta samu wanda zai rinke mata ya ce to ku biyo ya ce kuka duk kun rinke kun kama asul asul haka ne yake ya dauki hannunsa ne albarka ya dauki asul asul ne koma in ba rahmar Allah ba in da a wannan ranar da ba a san tuni da zai zuba a kofar ɗakin Allah wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin rahmar kuma ta bushe ba tana bibiye da shi tana tare shi har Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi yana kiran mutane zuwa ga Allah masu karɓa suna karɓa wa'inda ba sa karɓa suna guduwa suna tozartawa suna cin mutuncin musulmai har ya tashi da tsarifa domin ya kira wasu a ruwayar imam bukhari sai da ya kwana goma sha hudu a wanda yi suka gaba ya kawo sai da ya kwana talatin yana kiran su zuwa ga Allah amma su abu yare da ba su aikata mai komai ba face sai tara wawaye da suka yi kashe kujebe shi suka rika jiban da rajuwar wasu har sai da suka fuskan mai da jini jini ya cika takalmin sa sallallahu alaihi wa sallam amma tare da haka Allah ya aiko mala'ika Jibrilu yace Allah ne ya aiko ne yace kai izini ga mala'ikan da aka wakalla aka wakilta akan duwatsu ya dauki wa'annan ahsabai wa'annan manyan manyan duwatsu ya fi a musu yace Allah ma gari da kawai fa inna la ya'lamu Allah ka gafarta wa mutane na domin ba su sani ba idan har Allah bai ga kusuri na ba idan har Allah bai ba zai kama ni akan cewa na ta kai wajen kira mutum zuwa ga Allah ba to babu komai na ya shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wannan da aka garin Makka kenan aka shigo garin Madina ya samu yayi da makuya akan Madina ya tattaro da musulman da kafiran da Yahudawa ya ya yi wani jeri wanda aka fi sai da wasiƙatul madina ya ce ko kafirai da yahuda ba zai cutar da ku ba kuma ba za ku cutar da ni ba kuma idan na ga wanda zai cutar da ku zan tsaya muku idan ku ga wanda zai cutar da ni ba zan tsaya muku haka suka haka yahudawa mana kai suka da karya alƙawarin nan kuma yana yafe musu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahmar sallallahu alaihi wasallam ba ta tsaya a nan wajen ba har zuwa ga al'ummarsa wanda yake tare da su da waɗanda za su zo bayansa yana sallar dare ya zo inda Allah tabaraka wa ta'ala yake ga wa annabi Isa alaihi salam a an ta kusa da nasu ta hazuri wa umma ila hayyin dunillah kai ne ka gaya wa mutane su rike ka da kai da mahaifiyar ka allola guda biyu bayan ba ka koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya wa Allah qala subhanahu wa ta'ala kuntu kuntu fa hadin yake da kuntu kuntu fa kada alimta تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت العلام الغيوب ما قلتم الا ما امرتني ان اقول الله ربي ربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم يوم يجي بنينا يا مصر ابننا يا مصر سبوتا الله kuma na ce da haka dai kai lokacin da nake tare da su lokacin da ka aike da ta kowa da ne zuwa gare ka to kai kuma ka gaje ruwan su har yake ya ubangiji na ba ka zaɓi idan ka azauta da su da wannan tambayin ka in ka gafarta musu damar kai sarki ne mabuwayi ne hikima manzon Allah ya fashe da kuka a cikin da Musa Imam Ahmad yake cewa ya ubangiji ni ba zan iya bada wannan zaɓin ba ni dai al'umma ta a gafarta musu a gafarta musu Allah ya aiko da mala'ika dole sai ka gaya musu inna zurdika fi ummatika wallahi sai mun faranta maka ya cikin al'umma ta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta tsaya ba ga mutane har zuwa ga dabbobi imam al-bahiri ya kawo cikin dalilin nubuwa abu na ilmi ya kawo ya kawo al-qali ya kawo cikin ashufa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yana tafiya cikin garin Makka saboda haka ya shiga jeji sai dai tarar da wata yar barewa a tana cikin wata kan ainihin tarko ta kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka nema mini albarma wajen wannan bayahudin da ya kama ni in je in shayar da ƴaƴana nono na fito ne in samu abin da zan ci kiwo domin dan hantsa ta ta cika in koma shayar da ƴaƴana idan ta shayar zan dawo zan dawo ya huda abu ya kira wannan bayahudan bayahudi ne ke ba wa annabi kuma da zama amsa cikin istila ya ce ya cike shi a cikin magana sai a za ka yi kaza annabi ya ce sauran sa shi كان دينين ورثت مرشدا كل مرشد ممكن صلى الله عليه وسلم da tausa tsawa da sakakkiyar fuska yake shaida duk wani mai zuwa kai ya ce to menene karanta ne ba ta dawo ya ga hannuna na karfi in ba ta dawo ni ne karanta ta mafi tsadar halittar Allah mafi soyuwa a bana amma ya zama zo karanta na bayuwa saboda kwaya a fahimta shi ta tafi ta je ta shaɗe a aikin nono ta dawo ta ce zai kulle ya ce ni ma na yi mana saboda kai kuma a shaɗe an ba da ɗan ba wa a shaɗe an na muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da musulunci ya cika ya tumba da ƙarfi ya zo wa musulunci rahmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana nan tare da shi aka da tabbatu makka ya tafi da runduna duk dai runduna guda goma sha biyu kowace runduna ba ta gada mutum dubu goma zuwa sama annabin na sallallahu alaihi wasallam wanda ya fita cikin dare yana ɗarɗar sahabban da suka rinka fita ɗaiɗaiku yau ga su nan sun zo suna su dubu ɗari da ɗoriya da abin da aka yi za da abin da aka yi wasu suna da damar da za su rama ya tara su a gaban kama yake ya ma'ashar ƙurashi ma'ashar wani hadisa ne gurin yau kurashawa ne kuke tunanin zan aikata ba me zan yi mu kalu khair ahun karimin wanda ahin kari suka ce ba abin da za ka mana alkhairi ne ai kai dan dan mai alkhairi dan wani ne alkhairi dan dan wani alkhairi yace idza habu fa antum tulaqa ku tafsika suka kune kula yake alwayi imam al-bahaqi yace zan faɗa abu da dan uwana yusuf ban ce la tasriba alaikum yau يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين طب ولد ما تتبعوا وتفي الا يكفر سببكم domin Allah ta rabu ta'ala ne sun ƙi. Rahmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kushe a rubuta kare a wajen ba har yana kwance zai koma zuwa ga Allah ta rabu ta'ala yana gaya wa mala'ika Jibrilu da ya zo ce mai Allah ya ce za ka koma gare shi ƙofofin aljannatai Allah ya ce duka a buɗe su dole aini dukkan su yi ado mala'iku su cika da farin ciki domin yau zai karɓi bambancin ka amma idan ka ce a ɗaga ƙafa za a ɗaga yadda a gabi Allah ya yi al'umma ta ta wajen sa ya al'umma yace Allah ya ce za mu baka ceton duk wanda ya ba da gaskiya gare ka ko da wasu ne in dai yana da kwayin zama a imani za ba za ba ka cikin ya ce to shi ke abin abin da nake so ya abu in koma zuwa ga Allah ila wa fi ala ila wa fi ala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba da komai da shi kabari ba rahma ta kare a da je yana kabarin sa yana samun wa da mutane rahma Imam al-Hakim ya kawo su musulmi na shi an yi fari matsalaci a cikin Madina maza Allah aka zo ana neman ruwa aka zo da zai da aisha aka ce roƙa mana Allah ya bamu ruwa ta ce da za ku yi ƙoƙari ku yi yadda za ku yi mamu ba ya kashin da ainihin ruwa ku buɗe wani waje daga saman kubba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan da za ku buɗe wannan gizo gajimare yana jin kunya ya ido zai wannan wajen wanda ya je ya bude bai so kuma da ruwa ya tashi sannan kuma uwa uba ranar da za a ba shi shafa'atul usma shafa'atul kubra yana zuwa shafa'ati da ahli kabair da ummati lokacin da za a zo dukkan wani dan annabawa nan kowa yana cewa nafsi nafsi nayi kaza nayi kaza nayi kaza a zo da sai ce ana la ana laha bayana min khutba jawabu sautuda wasfa da ladina tukwali ya tura wada ya yi sujada a gaban zaki ya yi kirari ya ce yarfa a saka san suda wasfa shafa daga kanka roki abin da za ka ke nema mun ma baka kai bari ma ba dai shi kan bane wa ta ka bar ka shafi ka shiga sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukkan noman san hadisin shafa'a cikin bukhari da muslim da sauran sallallahu alaihi wasallam dole duk wani musulmi da ya kiran kansa musulmi mumini ya yi murna da samuwan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam mai farin ciki da samuwar manzon Allah a dukkan lokacin da zai fitar da numfashi da kuma zai shaƙi wannan numfashin. Hususan jin mallewa a ce yau ga watan da aka yi wannan jagora, yau ga watan da aka yi wannan rahama ga tarihi. Wajibi ne kai murna da wannan watan. Ka yi amfani ka zauna a kan ka daga ga wani wani ta ayyuka ne kyawawa da ya kamata na yi wajen nuna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ta. ni dan ajiyar sauro ne ina ɗauka daga nan yan kama ta yi zuwa wotoro a kan naira ɗari amma saboda gwada jimar zama su da zama zan rage shi a wata rabi a wani kuma ina ɗauka naira a ni ɗan kasuwa ne ina sai da haja ta a kan naira dubu ɗaya da ɗari biyu zan buga hajar ce yau saboda wata manzala su da zama tunda da duk hajin da duk guda ɗaya ɗari hudu nake ce riba to wannan wanda zan dawo ina ce riban naira ɗari biyu kowa ya kawo da ne kawai maza ba a Allah ya ba da dukiya da zai iya zuwa gidajen marayu da raba musu kaya da raba musu kayan abinci in tafi duk wanda wanda ya marasa lafiya in je in taimako da kudaden magani ko da maganin in tafi gidajen yari akwai waɗanda yana dubu biyar dubu goma dubu ashirin za su iya fitar maka da mutum guda da ɗaya in ce yau saboda murna da samuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari in je in mutu wa'azi ku shiga ke ku dan haka ni ga nawa gudunmuwan nan ku fito saboda wanda da samuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so sai da abu duk ba ni da waɗannan abubuwan da zan yi to shi ke nan zan saka a raina kan cewa baki na ba zai taɓa gushewa ba wajen su zafi da shi sannan zan yi ƙoƙari duk wani mutum da nake da sa'in da shi in je mu gyara shi mu shi shiga wajen manzan Allah yadda ya yafe waɗannan kafiran ni ma ba zan wannan sunan na yafe maka su kushe a ɗana ne ko mata ta ce ko wani na ne ko wani wanda yake cikin iyali na ne wanda ake samun rashin jituwa yau zan yi amfani da wannan watan da aka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyali saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yafi wani Allah ya ba mu soyayyarsa Allah ya tabbatar da mu cikin bin sunnarsa ya karbi dukkan nau'ikan ibadu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da girman wannan annabi nashi duk waɗannan damuwa da suka damu wannan ƙasashen ƙasar nan tamu ta Najeriya harkar islamin wa harkar fashi da makami talauci kuncin rayuwa Allah ya yaye mana su Allah ya biye mu da tausayinsa Allah ya ji kanmu ya tausasa mana ya tausasa wa dukkan musulman duniya malamai waɗanda za su ringa zuwa maulidi suna yin wa'azuzzuka suna tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon su saboda zakin Allah da yi amfani da wannan watan wajen janyo mutane cikin addinin nan kada mu yi amfani da guraben maulidi wajen yi wa mutane rafi wajen cewa wannan kafiri ne wajen cewa wannan dan bid'a ne wajen cewa wannan muke manzo Allah ne ba wannan bane a gaban mu mu yi kokari ba kai cewa yaya za mu haɗa kawo kan mu kan musulmai baki daya yaya za mu kawo kwanciyar hankali yaya za mu kawo zaman lafiya mu yi kokari wajen ba da tare manzon Allah yadda ya kokari ya kafa zaman lafiya da tausayi da son juna kada mu yi amfani da shi wajen raba kawo kan al'ummar manzo Allah subhanahu wa ta'ala annabi ba zai alfahari da mu ba muddin za mu yi amfani da maulidin sa wajen cin mutuncin wa'ansu jama'a annabi ba zai alfahari da mu ba muddin za mu yi amfani da wajen maulidi wajen bid'antar da mutane ko kafarta su ko gaya musu maganganu marasa daɗi ba wanda ba fai manzo Allah wani ba kuma da ba wanda ba halayya ba ce ba halayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abuwa jin kai tausasawa shigo da mutane musulunci da kyakkyawar ɗabi'a yi amfani da maulidi ya zama to wani bigini ne wani makaranta ne wani sakawa jilu da ne wata kan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu nuna wa duniya cewa ba abin da ya hada addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta'addanci addinin manzon Allah bai san me ta'addanci ba ولا أسد عدوانا ورد جبالا إلى لأن النبي العاشق الدار ما رفع فلا أسد عدوانا ورد جبالا وأن على بيتي يأي يأي يكون كذبا شيء أنا من بيتي تقول لك شكفاني يأي كوكو كشيارا كوكو كشماتا كي ودن جماسك يبوتنس كوكو لن أكاوس لأن هذا منونا والدنيا حتى الدين بيجي تن أكاو كم نصف الأول gyara nufusan zalimi wa ‘yan uwanmu sannan mu nuna wa makiya musulunci cewa mu addinin mu addinin musulunci addinin islam ne addinin kwanciyar hankali ne addinin aminci ne wa sallallahu alaihi wa wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa min